أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين shi wannan ƙur'anun karim ɗin nan alƙur'anin nan mai girma ubangiji ya ce la ya masu illar mutahharuna ba mai taɓa shi ba mai shafa shi illar mutahharuna sai waɗanda aka tsarkake nan tafsiri sai ya zama iri-iri akwai wanda suka fassara cewa idan dai ƙur'anun majid filauhin mahfuz idan daga lahul mahfuz ne ba mai taba shi sai mala'iku idan ya zo nan ƙasa kuma sai masu tsarki masu tsarkin nan tsarkin janaba ake nufi tsarkin alwala ake nufi ko kuwa tsarkin ma'anan wato musulmi ake nufi to duk da maganganu sun zo da yawa amma yawancin sahabbai sun ɗauka akan shi ƙur'anin nan da yake hannunmu ba wanda yake lahul mafuzu ba kamu a saukar da shi duniya kamu ya sauka shekara 23 din nan shi na hannunmu din nan shi ne wanda laye masu illal mudahharuna ba mai taba shi mai tsarki saboda haka ne sahabbai da dama sun tafi akan cewa qur'anin nan in mutu zai taba shi yayi alwara ko da yake ba hada shi ba sai zamanin sayyidina abubakar shi qur'ani ya gama sauka gaba daya a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman al-yawma akmaltu lakum dinakum wanda aka saukar ranan juma'a da yamma ranan arafa saura a cikin zulhajji muharram safar rabiul awwal saura kamar wata uku manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ayoyi sun sauka har iza ja ta sauka amma kamun ya bar duniya da kaman kwana shida an saukar da wattaku yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun to qur'ani yana hannun mutane amma babu hadadde a hannun wani sai dai waɗanda suka haddace akwai wanda suka haddace sahabbai a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma qur'ani a haɗe babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wani ya rubuta kaza wani ya rubuta kaza akwai kaza wurin wani akwai kaza wurin wani to ana karɓar ne kamar yadda ake karɓar tahiya ba ba da karatu da allo ko takarda ba to har zamanin sayyidina abubakar to sai jayayya ta so samuwa wannan yazo ya karanta qur'ani yace ni ni ba haka annabi ya karantar da ni ba wani ma ce ni ba haka har ma abin ya taɓa samun sayyidina ubaru da kansa kai ka zo ka karanta ya karanta manzo Allah ce haka za unzilat umaru umaru kai kuma karanta mu ji domin umaru ya ji wani a karatu ne sai ya kamo shi ma haka za qara'ani ha rasulullah ma haka manzo Allah ya karanta da ni ba suka zo wajen manzo Allah ce karanta in je karanta annabi ce haka za unzilat umar kai kuma karanta naka ma ya karanta ce haka za unzilat sai ce alqur'anu unzila ala sab'ati harufin to ana jayayya ta yi yawa sai aka je wajen yaƙin ridda aka kashe mahaddata fiye da talatin wato masu ɗauke da yawancin ƙur'ani ɗin sun so mai yawa a lokacin to sai na ya kawo shawara wajen khalifa sai na abubakar ya ce ina baka shawara ƙur'anin nan ya kamata ka ba da umarni a rubuce shi gaba ɗaya ya zama yana rubuce yana ɗaure yana ajiye matukan fa yana kan mutane ne duk mutumin da ya mutu ƙur'aninsa ya tafi tare da shi za a raimi ƙur'ani a rasa irin asarar da aka yi mana ɗin nan wajen yakin nan to lalle ka ba da umarni a rubuta shi ya zama rubutacce ɗaurere a ajiye kowa ya samu sai na bakar ya ce umaru tashi ka bani wuri wannan magana da wani ya kawo ta da, da, da, da na san yadda zan yi da shi amma yanzu kai da kanka ne za ka zo ka bani umarni ko ka bani shawara in yi abin da annabi bai yi ba annabi bai ce tara qur'ani ya rubuta ba ya zama ɗauri ɗaya kai ne za ka zo ka bani shawara in yi abin da annabi bai yi ba sai na barci wallahi huwa khairun wallahi huwa khairun to wallahi huwa khairun dinnan sai ya zama ma'auni cikin musulunci har tashin duniya duk abin da yake alheri na musulunci zai karbe shi ko da bai tada zamanin annabi ba yanzu abin da muke yin nan na karatu cikin talabijin cikin rediyo din nan da abubuwan da suke hannunmu da wallahi huwa khairun din ne ya halatta mana su duk kowane abu alheri ne to musulunci ya yarda da shi to da yake ce tashi ka bani wuri da kyau ina roƙon Allah ya sa maka a zuciyarka abin nan da ya sa mini a zuciyata sai na ya tashi ya tafi sai Allah ya jefa wa sai na Abubakar ilhaman da ya jefa wa kira min Umaru yace wallahi sharar da ka ba din nan ni ma ta shige ni ni ma ta shige ni to yanzu ya zamu yi ito waɗanda suke wa annabi rubutu dai suna da yawa domin wanda zai ce ni ma ya sa ni rubutu ni ma ya sa rubutu sun kai talatin da wani abu amma babban mai rubutun wahayi mafi yawancin rubutun wahayi shine makwabcinsa saurayin nan Zaid ibn Sabit sai na ce to a kira shi faɗa masa wannan shawarar da muka yanke a kira shi aka gaya masa da aka gaya masa sai ya ce a'a manya za ku sa ni abin da annabi bai taɓa sa ni ba wallahi da za ku sa ni in ɗauki duwatsun madina ya fi mini sauƙi akan ku sa ni aikata abin da annabi bai aikata ba bai ce mu aikata ba sai ya tire da ya tire suka ce shikenan Allah da ya sa mana wannan shawara a zuciyarmu kai ma ya sa maka ya tashi ya tafi da ya tafi shi ba sai aka jefa masa wannan ilhama lalle ya kamata yi wannan abu aka zo aka ba da umarni shi zai da ce ya yarda aka haɗa shi da mataimaka aka ce to duk mutumin da yake da wani karatu na qur'ani yazo ana neman sa fadar sai na abubakar za a rubuta aka rubuce qur'ani nan in mutum ya kawo karatun da ba shaida ba za a karba ba sai da shaidar mutum biyu in ka kawo karatu kace qur'ani ne to sai ka kawo shaida mutum biyu sun tabbatar qur'ani sannan a rubuta aka hada rubutun nan sai wani ya ce na akwai wata ayan da ba a rubuta ta ba amma tana wajen suwa ne aka nemo aka zo aka rubuta min al-mu'min rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qad yanhabu wa minhum yantazir wa badu tabdila aka sa aka ta sa cikin suratul ahzabi an gama sai aka ce akwai wasu ayoyi guda biyu ba rubuta su ba shi wanda ya kawo ce ba rubuta su ba sai suka ce karanta mu ji sai karanta laqad ja'akum zuwa karshe sai aka ce kana da shaida aka nemi wanda ya san wannan ayoyi a cikin sabai babu duk ba wanda ya san laqad ja'akum zuwa karshen sura aka nemi aka rasa ba shaida to tunda ba shaida je ka ba za mu karba ba sai ce to ni din nan fa wata rana annabi ya sayi doki ya sa ni a matsayin shaida guda biyu ba za me yasa ba za ku mai da ni shaidan guda biyu din ba wanda annabi ya tabbatar na sayan dokinsa kusa a wannan ayoyi aka ce to kana da shaida a cikin yasa aka shaida mutum biyu ne wannan yace ni ma na san an yi haka ni ma na san an yi haka manzo Allah sai doki ne a kasuwa yace mai doki biyo shi gida ya karbi kuɗi ana tafiya tsakani sai ya nisa sai ana taya doki har doki ya wuce kuɗin da annabi ya saya sai mai doki ya ce malam in fa ba za ka saya ba zan sayar annabi bayan na saya din a ni ka ce bi ka gida za ka sai doki amma in ba za ka samu nizar ya ji an zuba kuɗi fiye da yadda mai gida siya sai a'a ai na riga na siya ka bi ni karbi a'a ka ce bi ka gida dai in ka sai doki to ai tun da yake addinin ku akwai shaida kana da shaida sai shi Huzaifa sai ce gani ina nan akai ina nan akai to duk annabi baya so ya rushe hukuncinsa shaida mutum biyu ne sai ce da kana na mai da kai matsayin shaida guda biyu to anan aka karbi wannan ayoyi ana aka rubuta qur'ani aka tabbatar da shi aka ajiye shi ba a komai da shi saboda da ka ake karban qur'ani da ka sai da mai iya rubutu ya rubuta domin lokacin da annabi ya- ya tashi daga makka duk masu rubutu gaba ɗaya su yi mutum goma sha bakwai ba da ya kowa madina mutum goma sha shida kaɗai aka samu masu rubutu sai dai lokacin da aka yi yakin badar aka samu aka ƙara waɗansu saboda an ce duk wanda iya rubutu kar ya ba da kuɗi ya koya mutanen madina yara guda goma ka- rubutu a sallame shi to ana nan ana nan shi qur'ani yana nan hannun sayyidina abubakar da sayyidina abubakar ya bar duniya ya koma hannun khalifarsa khalifar manzo Allah sayyidina umaru bayan sayyidina umaru sai sai littafi ya koma hannun ummul mu'minina ummul mu'minina hafsa a cikin mata manzo Allah duka ba wanda ta iya rubutu sai ita ita kadai ita ummul mu'minin hafsa tana aje da wannan qur'ani zamanin sayyidina sai rikici ya sake faruwa irin na da ana kawowa ƙara ni ga karatun da wani ce a nawa ya fi kyau a naka ya fi kyau sai aka ce ya kamata amir mina kai ka ba da umarni a rubuta ƙur'anai daga nan madina a aika wa duniya inda aka ƙur'ani daga gwamnati to ba mai yin jayayya da shi shi ya sa ake kiransa musab usmani Sayyidina Umar- sayyidina usmanu ya sake kiran taro aka rubuta ƙur'anai ko shida ko bakwai ko takwas aka rarraba to waɗannan abubuwa duk lokacin mu babu ya'ya ba wasali sai da hijira ta kai shekara saba'in da biyar a zamanin abdulmalik ibn marwana aka saboda rigingimu kuma ajamawa sun yi yawa qur'ani zai sha wahala sai aka ce ya kamata a yi wani abu wanda zai kiyaye qur'ani sannan aka nemi sa ya'ya da wasali ya'ya na sama ta ya'ya na ƙasa ya ɗa ɗaya a sama nun mai ɗa ɗaya a ƙasa ba haka dai duk aka zuba musu waɗannan alamomi duk annabi bai bar waɗannan ya'ya ba manyan sahabbai na farko ba su bar wannan ya'ya ba sai dai amma abdullahi bin umar ya riski wannan a zamanin sa aka yi to da aka sa musu aka ba da wata hudu malamai su taru su yi hukunci malamai aka yi ya'ya aka yi wasali aka raba qur'anin kashi biyu kowane kashi ah, a- aka raba shi kowane kowane izubi ana kiransa juz'i kowane rabin juz ana kiransa hizib kowane rabin hizib ana kiransa nusub kowane rabin nusub ana kiransa rubu kowane rabin nusub rubu ana kiransa sumun haka aka yi aka yi khumsa aka yi kuri to daga nan shi wannan alqur'ani wanda yake hannun mu haka yake yanzu duk mutumin da yake cewa kowane abu bid'a bid'a bid'a qur'anin da yake ya'ya da wasali ma ba annabi ne ya umurni ayi haka ba sannan kuma da aka zo dab'i aka ce bid'a bid'a ba za a yi dabba qur'ani a a inji ba nan ma aka yi ta faɗa da kyar aka shigar da shi da aka zo karatu sa cikin rediyo nan ma aka yi ta faɗa da kyar aka shigar da shi saboda haka idan mutum zai hujja da wani abu kaza bid'a dole sai ya kasa bid'ar kashi biyar in ba haka ba dinin ba zai yi ba gaba ɗaya qur'anin gaba ɗaya ba mu da shi in dai ka ce dole sai an samu wani qur'ani na zamanin annabi wanda ba ya'ya ba wasali ba sumuni ba rubu ba kumsa ba kuri ba izu din nan iyansa za a samu ina za ka same shi dole a kasa eh, bidiya kashi biyar wajiba wajiba to shi wannan alqur'ani da yake hannunmu shi din ne aka ce la yamassu illa almutahharuna anan har yanzu irin maganar mu na da duk mutumin da ya dubi mahaddata alqur'ani yace musu mushrikai to ya faɗa wa Allah kenan Allah ya ɗauki ƙur'aninsa da ya ce ba wanda zai taɓa shi sai mai tsarki amma ya ɗauki ƙur'ani ya sa cikin mushrikai waɗanda suke najasarsu ta fi ta shadda kaga tsakaninsa da Allah kenan kusan maganar ridda ne tun ya yi wa Allah ƙarya ya ce Allah ya sa ƙur'aninsa cikin mushrikai mushrikai kuma najasa ne kusan ridda ne mutum ya kulle a zuciyarsa Allah ya ɗauki Qur'aninsa ya zuba cikin zuciyoyin mushrikai Allah ya jefa Qur'an cikin shadda kenan domin ko waɗannan mutanen masu farin haka din ko limamin su inda cikin jama'a ne kaje ga Qur'ani sa a shadda ai ba zai sa ba to Allah zai ɗauki Qur'aninsa ya sa cikin abin da ya fi shadda muni saboda haka a tuba a dawo cikin musulunci a tuba a dawo abin da bai wuce bai kai ma shekara 30 ba suma wannan abu addinin da bai kai shekara talatin ba ba a watsar da shi a dawo cikin addinin gaskiya la ya masu illar mutahharu qur'anin ba mai taba shi masu tsarki amma mazhaban malikiya ba a taba kamilin qur'ani sai da arwala amma idan mutum yana so ya taba to sai ya rage wasu takardu a ciki ya zama juzu'i kenan sai dai mai karantarwa da mai karatu wannan larura ne za su taba qur'ani ko ba su da alwala tanzilu min rabbil alamin wannan wannan alqur'ani saukarwa ne daga Allah Ubangijin talikai ku yi imani da Allah ku yi imani da annabi Muhammadu da ya zo da wannan alkur'ani ku yi imani da wannan alkur'ani daga Allah yake kamar yadda annabi Muhammadu kansa daga Allah yake sallallahu alaihi wasallam أفبهذا الحديث أنتم مدهنون tijani karga tijani Allah yana so ayi yana son mai don yana ce inna Allah yuhibbu tawwabina yana ce ayyuna zikrullahi zikran kaseeran yana ce wazkurullahi kaseeran la'allakum tuflihun amma bai ce dole ba yace faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabilan ba kutiba alaikum kaman azumi ko sallah ba amma in mutum ya ga dama ya shiga din to ya zama dole a kansa wani hu nuzurahu ahu bil ahad in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wali sun dake cikin tijjaniya za a kula da sallah ita cikin jama'a in an samu za a girma iyaye musu biya za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin jama'a in an samu jama'a in ba a samu ba a yi kai kai kadai ko ba a shanta ba sharuɗan sun biya ka amma in ka rike waɗannan sharuɗan ma ka haɗa da tsoron Allah wanda zai baka daman aikata umarnin Allah ka nisanci abubuwan da Allah ya hana sun isa ka karɓa ka yadda na baka da ita sharuɗin jami'a ka ji sharuɗin da na bashi ka ji ko to in an yi in an shiga ba a fita ba haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar su ne sun da suke cikin tijjaniya ziyara bara ce ko gidanku na sauka ba za ka bari in yi bara ba kulawa da sallah kulawa da iyaye girma masu jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba kuma ƙara tsoron Allah a zuciya don ka samu bin umarnin Allah da nisan da hanyar sa za ka iya na baka da shirke ka je koya maka lafiya da jiwa da shi tanzilu min rabbil alamin afa bi hadha al hadith antum mudhinun ya ku kafiran makka da sauran kafiran duniya yanzu wannan irin magana na Allah shine za ku tsaya kuna mudahana wako kuna ɓoye kafirci kuna bayyana yarda duk munafiki a zahiri ya yarda da ƙur'ani a baɗini bai yarda da shi ba duk kafiri mai mujamala yana ce gaskiya ne ƙur'ani littafin Allah ne har muna ganin mission suna rubutawa suna kawo hujjoji da ayoyin qur'ani ce maganan Allah ta ce kaza a cikin alqur'ani maganan Allah ta ce kaza a cikin alqur'ani amma fa ba su yi imani da shi ba su ne mudahinun wato mudahana mudahana ba kan mudarati ba mudarati shine ka saki haƙƙinka na duniya don addini yayi kyau shine mudarati ka saki addini don duniya ta yi kyau shine mudahana wal mudahanatu haramun ana son ai mudara ce amma mudahana haramun ne aw bi hadal hadisi saboda wannan irin magana na Allah Qur'anun karimun dinnan wanda la yamassu illa al-mutahharuna dinnan wani tanzilun min rabbil alamin za ku tsaya kuna kuna mudahana da shi wato kuna kin karbarsa kuna nuna cewa a zahiri wani lokaci kuna nuna cewa gaskiya ne gaskiya amma ba ku yarda da shi ba haka za ku yi وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kusanya maimakon Allah ya ba ku arziki ya ba ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda duk halitta ba ka masa Allah ya ba ku shi a garin ku kyauta ko ku ya ba ku shi a duniya kyauta rahmatan lil alamin gaba daya sannan ya ba ku littafin da ba ka masa shi wannan alqur'ani sannan wata aluna rizqakum maimakon ku yi imani da shi ku samu arziki ku yi imani da annabi din ku samu arziki ku yi imani da qur'ani ku samu arziki sai kuka musanya cewa ku arzikin da kuke nema ku kafirce qur'ani shine arzikin da kuka samu zuwan qur'ani a wannan kun zama almukazzibuna dalluna kenan ba za ku za ku zama la'akil min shajar min zakumin in kuka zama haka فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا إذا بلغت الهلقوم وأنتم حينئذ تنظرون me yasa kuna cewa a yinna la madinun yanzu kuna gaya mana wai in mun mutu za mu tashi har za a yi sakayya a lahira in an mutu za a tashi wai za a yi sakayya a lahira haka kuke cewa to inda ba za a tashe ku ba komai yana hannunku falaula iza balagatil hulqu me yasa lokacin da mutumin ku yazo mutuwa ya zo gargara gashi kuna gani kun san lallai bai mutu ba amma ba abin da ya saura sai ya mutu duk ku taru kuna zuwa masa ido kuna zuba hawaye yaya yanzu ka sai ikon Allah yaya dai kayya yanzu ka sai ikon Allah kayya yanzu ka sai ikon Allah wai in kuna da wani kokarin da ba ba za a tashe ku in kun mutu ku taru ku mai da rai din ta koma cikin jiki kaman da mana maimakon yana kor kor kor kun san saura kadan rai ya fita to ku mai da rai din ya koma cikin jiki mana inda kuna da iko ayyuha dalun almukazzibun masu cewa ai zaminna wa kunna turabun idza wajina laqusun aw aba'un lawalun kurinna lawalun la talawajmu ila bi gatin malum falawla idza balagatil hulqum wa antum ku a lokacin hina idin tanzuruna kuna kallon wanda zai mutu kun zuwa masa ido kun san dai saura kaɗan rai ya fita yanzu ka duk alamomin mutuwa sun zo rai ya zo wajen makogoro na kor kor kor to inda da wani mai iko a mai da shi mana a taru a mai da shi cikin jiki mana kamar da ba a da iko ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا la تشعرون tubsirun ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Ubangiji ya ce mu yana faɗin maganar zati ne anan. wa nanu mu aqrabu ilaihi minkum lokacin da kuke zaune wajen shi marar lafiyan nan wanda saura kaɗan ya mutu ɗin nan kuna kusa da shi a lokacin na fi kowa na fi ku kusa da shi wa nanu aqrabu ilaihi minkum wato masu cewa arrahmanu alal arshi tawe sun yi imani da shi amma sauran waɗannan irin ayoyi duka ba su yarda da su ba su ne Allah yake kiransu afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd waɗansu in an ce musu Allah yana ko'ina Allah yana tare da kowa kuma Allah ne ya faɗa ga nan Allah ya ce lokacin da ake jinyan mai jinya ya kusa ya kusa mutuwa Allah ya fi kowa kusa da mai jinyar in aka ce bi ilmihi a da aka ce ar-rahmanu al-arshi tawidi an ce bi zatihi ne ko qur'anin da aka ce ar-rahmanu al-arshi tawidi an ce bi zatihi ne ina ce shi ma mutlaki aka bar shi to duk wanda ya yarda Allah yana sama akan al'arshi amma bai yarda Allah yana ko ina kamar yadda Allah ya ce ba domin Allah ce huwa ma'akum aina ma kuntu duk inda kake ina tare da kai ko kai kadai ko ku biyu ko ku uku ni ne na hudu ko ku hudu ni ne na biyar ko ku biyar ni ne na shida ma yakunu min salasatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هم أينما كانوا إن متاني سك إنا تاري دسو إن جاء الله da kace kai imani da maganar sa Rahman wal Arsh tawi amma baka yi imani da wannan ba saboda haka sai su zama afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd aqida kenan ta yahudu sun yi imani da wasu abubuwa na at-taura ba su yi imani da wasu abubuwa ba duk wanda yake ware wasu ayoyi ce bai imani da su amma ya yi imani da wadansu to ga yadda Allah yake faɗi game da shi afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab amma la bighafilin amma ya'malun duk wanda ya ware wasu ayoyi ce bai su bai imani da su ba amma ya yi imani da wadansu to Allah ya ce zai kunyata shi tun daga duniya a lahira kuma zai kuma cikin azaba saboda haka mutane ayoyi mutashabihai in sun zo ko ka yi tawilinsu ko kuma ka ce Allah alamu kawai amma hadari ne ka yadda Allah yana kan al'arci amma zai sauko da asuba amma baka yadda da yana ko ina ba kuma shi din ne ya faɗa kuma ya mana kissar saduwan annabi Musa da Allah din amma ba al'arci bane mina shajarti wani lokaci janibin duri wani lokaci janibin garbi wani lokaci amma bai taba cewa ya sadu da Musa akan al'arshi ba kuma ba da asuba suka sadu ba balle ce ai dama ya sauko irin saukowansa din na asuba ne suka sadu da annabi Musa malamai suka ce lokacin da annabi Muhammadu ya je wajen Allah diran Isra'i da Mi'raji din nan yadda yake kusa da Allah lokacin da annabi Yunus yake cikin kifi shi ma haka yake kusa da Allah domin mun ji suna magana da Allah yana cikin kifin yana ce la ilaha illa anta subhanaka yana tare da shi ne ko baya nan bai ce ba la ilaha illa huwa ba la ilaha illa anta ba wani abun bauta sai kai ina tare da shi ko bai tare da shi subhanaka ina tare da shi ko bai tare da shi mara suka ce sai ka kulle lokacin da annabi Muhammad ya gana da Allah a al'arshi din nan haka Yunus ya gana da Allah cikin ruwa cikin kifi Allah yana tare da komi wa in min shay'in illa indana kamun ka ce kaza inhu indana ya riga wa in min shay'in illa indana komi yana wuri na inji Allah komi yana wurin Allah lokacin da Allah yake cewa yake ce ubangiji yana cewa idan mutane sun wa qulimalu wa qulimalu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi shahadati fa nabbikum ma kuntum ta'malun ga yawa duniya ya rasulullah kowa ya tsaye mini aiki saboda ni duk inda ya aiki ina tare da shi ina ganin sa kuma kai ma kana tare da shi kana ganin sa kuma kuma sauran mu'minai ma suna tare da shi wanda suka ganshi sun ganshi yanzu kaga in mun yi sallah a nan Kaduna ai Allah ya ga sallar mu muminan da muka yi sallah da su koko masu wucewa ai sun ga sallar mu to da annabi yana ɗakin Aisha a Madina ne ina ya ga sallar mu to amma Allah ce Allah ya gani annabi ya gani muminai sun gani zan karanta yana cewa wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu fasayar amalakum wa rasulu wal mu'minun ku yi aiki duk inda kuke Allah yana tare da ku yana ganin aikin ku annabin sai yana tare da shi yana ganin ku kuma mu'minai da su gari suna ganin ku kuma haka yake in ka zo kai sallah raka'a biyu in ka gaida Allah wanda kai wa sallah wa kake gayarwa in ka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi yaya assalamu alayka to ya zo ganin sallar ka ne kamar yadda Allah ce yana ganin sallar kan ya zo ganin sallar ka ne ka gaishe shi assalamu alayka ayyuha annabi wa rahmatullahi wa barakatuh kuma in kace to ya abun zai yi haka wannan ya raka abi wancan ya yi garin can sun yi garin can sun yi duniya can sun yi ina zai je ina ne ba zai je ce haba annabin yayyen talikai mai mu'jiza iri iri kana ganin CNN na America ma awa 24 kowane gida kowane ɗaki in an buɗe za a gan shi kuma shi kaɗai ne bai gagari ba ture ba sai ya gagari annabi sallallahu alaihi wa sallama to wa nanu aqrabu ilayhi minkum na fi shi kusa da kowannen ku shi marar lafiyan nan walakin la tubsiru sai sai ba ku a gani na domin shi al-zahiru ne al-batinu al-zahiru ne shi domin laisa wa kaushewun albatin ne shi la tudriku al-absar shi yasa ba ku gan shi ba
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين da kuke cewa inna la madinun yanzu a tashe mu a yi mana hukunci kuna shakkar haka to in ba za a tashe ku a yi muku hukunci ba to ku mai da wannan rai din mu ne koma cikin jiki in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne ba a ta da matattu walaula in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin me zai ana ba za ku mai da rai din ya koma cikin jiki ba in magana ku gaskiya ne ba za a tashe ku ba فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أما شي mai mutuwan nan fa idan dai ya zama da kashi ɗaya daga cikin kashi biyun can na farkon sura ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أناس الموضون هو السابقون السابقون أولئك المقربون إذا يزم لك السابقون السابقون أولئك المقربون إنهم شبه البشر انزع yau wata rana ce ta jin daɗi bai taɓa ganin irin ta ba wajen mutuwan nan domin mala'iku za su zo su taru a gabansa kyawawa kamun rai ya fita tun rai bai fita ba su taru kyawawa a cikin suran mutane إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم idan sun taru a gabansa shi kada yake ganin su shi wanda zai mutu din to su mutane da suke jinya suna ganin kamar ko bacci ne ko suma ne ko menene ne amma shi yana tare da waɗannan mala'iku suna ce kar ka ji tsoro zaka mutu kar ka bakin cikin barin iyalanka a duniya zaka mutu ba tsoro ba bakin ciki kar ka damu zaka koma wajen Allah ubangijinka wanda wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen sahabbai wajen waliye mutanen kirki iyayenka kar ka damu da abinda ka bari a duniya ai dan kadan ne su ma ba dadewa za su zo su same ka in an jima kadan zaka yi ta cewa يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين su gaya masa maganganu masu daɗi albishirinka an shirya maka masauki an shirya komai yayi daidai zaka mutu zaka koma can wurin jin daɗi sai yace ni abin da yake damuna na raba ido na duba ban ga kowa cikin ku wanda na sani ba amma kuna min magana wanda kuka sanni sai su ce ai mu ne muke tare da kai lokacin da kake duniya والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم a lokacin da mutum yake zikiri ko yake sallah to lokacin ubangiji zai turo mala'iku inna lillahi mala'ikatan sayyahina fi yaltamisuna majalis dhikr bai za waje tanadu halummu ila hajatikum halummu ila hajatikum to idan marafaranka Allah kai musu gafara karka ce muna koya maka kai musu gafara kai musu gafara suna roƙon Allah ya mana gafara to waɗannan mutanen da ba ma ganin su sune za su fito ranar mutuwa sai to a lokacin da kake duniya kullum muna yi maka addu'a yau ko za ka je lahira sai ka muka fito kuru-kuru don ka san mu ba za mu rabu da kai ba nanu auliya hukum fil hayatid dunya fil akhirah wa rakum fiya ma tajamu zukum wa rakum fiya ma tadaun to wannan shine mutuwan mutumin kirki Allah ya samu daga cikin su wanda ya mutu ya huta kenan sune وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم wato sai jin daɗi sai hutawa sai aljanna jin daɗi ubangiji zai turo mala'iku da wani kayan kamshi na aljanna ku je ku ɗauko mini bawana a zo a a ce ya ayyatu nafsu tayyiba ukhruji ila rahmatillah ya ke rai dai mai tsarki ki fito zuwa rahmar Allah fito zuwa rauhun wa raihanu wa jannatu na'im shikenan sai raddin ya fita sannan ya mutu kenan to wancan kuma wanda za mu je gaba Allah ya kiyaye wa man kana min qarrabin fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa man in kana min ashabil yamini fa salamun laka min ashabil yamin in kuma nasabu na biyu din ne fa shi ba muqarrabuna bane amma mumini ne shi ma haka zai kyakkyawar mutuwa irin wannan dai yadda wannan ya mutu haka zai mutu amma darajojinsu daban-daban ne hum darajatun inda Allah shi ma haka zai mutu amma kan min ashabil yamini fa salamun laka min ashabil yamin shi kuma malaiku za su ce salamun alaikum tibtum salamun alaikum tibtum Allah yana gaishe ne salamun qawlan min rabbir rahim kuma wa tahiyatu fiha salam iya je lahira can ya karasa mutuwa ma gaisuwar da zai ji kenan illa qilan salaman salaman illa qilan salaman salaman fa salamun laka ya kai mai mutuwa min ashabil yamini kana daga cikin masu hannun masu hannun masu karɓar littafi da hannun daman su fa man uti kitabu yaminihi fa yaqulu ha umqra kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ko fi ishatin radiya fi jannatin aliya to wannan kenan min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin bismillah
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين su hanyoyi guda uku ne hanya zuwa Allah gaba daya shine wudu ila rabbik kira annabi yana kira mutum zuwa ga Allah gaba daya akan wannan hanya hanyoyi guda uku ne hanya zuwa Allah gaba daya shine wudu ila rabbik kira annabi yana kira mutum zuwa ga Allah gaba daya to Allah bai tsanantawa kan wannan hanya yana ce man sha attakhadha ila rabbi sabila akwai hanya ta biyu ita ce zuwa aljanna wallahi ila dar salam akwai hanya ta uku zuwa wuta Allah yana yana hanawa kada abi kada abi kada abi saboda haka yake tsanantawa hanyar hanyar hanyar hanyar zuwa aljanna da Allah ke tsananta dole dole a bita domin an ba ta bita fadawa za a cikin wuta saboda haka yake tsanantawa amma bai tsanantawa kan hanya zuwa gare shi din nan saboda haka ita dariqa dariqun waliyai wani abu ne na cikin imani wanda yake sama da maqamul islami maqam tunda koyaushe in Allah zai magana zikiri ba zai ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ba a'a ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman amma wajen muqamul islami sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wato wani abu ne a gaba wanda an sai an ci gaba ne an zo musulmi an tabbatar da musulunci ake nemowa kayan imani shine karban zikiri din saboda haka tunda Allah ce yana so za ku iya in fa kun shiga ya zama alkawari ba za ku bari ba ko ba za ku hada da wata dariƙa ba duk ɗari uku suna da kyau su ɗari uku da goma sha uku duk suna da kyau sannan ba za ku zai ziyarar wasu waliyai ba ziyarar waliyai bara ne sai wanda ba shi da gata ke zuwa bara kulawa da sallah da yin cikin jama'a in an samu jama'a girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in an samu mutane kuma ba a shanta ba ku ƙara tsoron Allah kuma ku ji daɗin bin umarninsa ku ji daɗin ne santa abin da ya hana za ku iya na ba ku irga shi na ba ka irga shi na ba ka ku ji a gaya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a فمن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أول تفسير سنة ما سي مكة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله ننسون من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هميم وتصلية جحيم أما فإن يكسكر بيسامو بيسامو يا زما أصحاب اليمين وبل من المقربين السابقون السابقون تو يا زما المكذبين الضالين كنا أي ثم إنكم أي الضالون المكذبون لآكل من شجر من زقوم ومالبون منها البدون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم أما إن يزم دقتين كشم ما سكرية تاوى إنن ما سكرية تاوى إنن كما يدى مكي بياني دي كلهم annaba su suke nuna farillai wanda dole ne in ka saba musu ka zama kafiri malamai magada annaba waliyai kenan su suke nuna mutane yadda za a ƙara ayyukan imani kuma in ka saba musu ba a ce maka bi sai a ce maka munkiri to saboda haka mukazzibina dalina din nan in na farkon ne masu ƙaryata annabawan ne wannan kam in sun je lahira sun shiga wuta ba sa fitowa in kuma masu ƙaryata waliyan ne su kam su musulmi ne amma in ba su zagi waliyan ba amma in sun zagi waliyan Allah zai yaƙe su zai jefa su a wuta su ma minal mukazzibina dalina ne sun karyata istighfari sun karyata salatin annabi sun karyata la ilaha illallah sun karyata waliyai to su ma suna min al-mukazzimin ad-dallin amma kannan wadancan ne ba yayu bane kamar yadda malamai waliyai magada annabawa ne to makiya makiya annaba su ne kafirai makiya waliyai kuma kannan su ne ba su bane don suna kin magada annabawa ne min al-mukazzimin ad-dallin inda ake ganewa kuwa wato duk wanda yake wancan bangare ko ya ce shi ahlus sunnati ne sai gaskiya ta karyata shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce man lam yuqir kabirana wa lam yarham sabirana wa lam yuril alimina haqqahu fa laysa minna duk wanda bai girma babba daga cikin mu ba bai ji tausayin karamin mu ba bai bai wa malami a cikin mu darajar da Allah ya bashi na magajin annabi ba to ba namu bane Allah annabi ya kore shi daga fadarsa ba ahlus sunnati bane shin yanzu Shehu Tijjani da Sidi Abdul Qadir ba manya bane ba malamai bane sun samu girmamawa wanda annabi ya nema a yi musu wajen waɗancan ɓangaren to bari ma wato kar a tabo su manyan su Sidi Abdul Qadir su Shehu Tijjani su Ibrahim Kaura su Muhammad Bello ko a nan zaman da muke annabi ya ce mallam ya kir kabirana wa lam yarham sabirana wa lam yal alimina haqqahu fa laysa minna to a ka'idan musulunci idan mutane sun taru musulmi dole a nema musu jagora ko su biyu ne annabi ya ce farya umma kuma aqra'u kuma ko su biyu ne a dubi cikin biyun nan waye fi sanin qur'ani to shine liman idan ko sun ta mafi sanin qur'ani shine shugaban su idan sun taru ga masanan qur'ani ne sun taru da yawa sai a duba to masanin qur'ani masanin qur'ani to wane ne yafi sanin sanin hadisi ya ummun nas aqrahum li kitabillah fa in kanu li kitab fa in kanu sawa fa fa fa aktsarum akhdan lis sunnah in sun zama daidai cikin sanin alqur'ani wanda ya fi su sanin hadisi da sunnan manzo Allah shi ya hada da qur'ani to shine shugaban su a musulunce idan sun zama wa in kanu fi sunnati sawa fa afdalum hijira in sun zama daidai cikin sunna da qur'ani to wanda ya riga hijira wani lafazi yana ce afdalum sinna wanda ya fi shekaru qur'ani sun zama daidai amma wannan ya hada da sunnan manzo Allah ya fi shi sanin hadisi a sanin hadisi da qur'ani sun zama daidai to sai a duba wa ya fi shekaru to wanda ya fi shekaru shine shugaba to cikin waɗannan yaran duka alhamdulillah mun fi shekaru addamu sunna ne mu ko mun fi sanin alqur'anin ba alfahari ba haka yake domin sha rubuta shi da ka lokacin da muke da ido mai lafiya da kuruciya to ka'idar musulunci duk wanda ya fi ka sanin qur'ani a wajen annabi ya fi ka ko ka ki ko ka so in ka ki bin sa kayi tawaye wa maganar manzon Allah wanda yace aqra'uhum li kitabillah to saboda haka in mutum ya faɗi magana shehun mu shehu ibrahim yana cewa idan mutum ya faɗi magana a dubi aikin sa tukuna yace fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa awani banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ce ƙaryanka minal mufsidina annabi yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ce ba haka bane minaz salihin to ka ce ahlus sunna amma ba abunda yake sai masana alqur'ani kake jibin da mushrikanci kana fara da Allah Allah ce la yamassu illa almutahharuna amma kai ka ce Allah ya jefa qur'ani cikin najasa waɗannan mushrikai ne Allah ka jefa qur'ani ka cikin mushrikai kana fara da Allah ina ina ahlus sunna to ahlus sunna dole ya bi umurnin manzon Allah ka girma wanda ya fi ka shekaru dole ka girma wanda ya fi ka sanin qur'ani dole ka girma wanda ya fi ka sanin hadisi dole ka girma wanda ya fi ka sanin ilimin addini dole mutanen da in kuda ya sauka akan karatu sai sun kori kuda su samu su gane karatu wai har suna magana akan masu tafsirin da ba sa duba littafi ai asalin tafsiri ba a duba littafi annabi ya duba littafi ne abubakar ya duba littafi umar ya duba littafi aliyu abdullahi abbas ya duba littafi ai asalin tafsiri ba a duba littafi ai in an zo duba littafi ai laruran rashin sani ne yasa ake duba littafi laruran rashin sani yasa ake duba littafi domin in zan kara mun an zan karanta mu wadda ko attajul jami dole na sai na duba littafi don ban haddace su ba rashin sani na zai sa duba littafi sai mutum ya duba littafi ai rashin sani ne ake duba sai an duba littafi wani ya tambaya na ce kai don me kake tafsiri baka duba takarda na ce kai don me kake sallah baka duba takarda ai abinda abinda na sani abinda na sani nake karantowa in zan shiga abinda ba sani dole duba littafi kamar yadda kai in za ka yi sallah surorin da ka haddace su za ka karanto in za za ka shiga wasu suro dole sai ka nemi littafi to ni ma haka nake abin da nake karantawa wanda na sani ne aya duk da na karanta na san wanda za ta fassara ta inda take in dauko ta inda lokaci ba wanda ya san qur'ani kaman qur'ani tafsiri hawa goma sha biyu ne akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani ba wanda ya san qur'ani kaman qur'ani akwai tafsir tafsir bil masuri abinda annabi ya faɗa ba wanda ya san qur'ani kamar annabi tafsiri da hadisi kenan bayan tafsiri da da, da maganar mutum biyar cikin sahabbai abubakar umaru usmanu aliyu abdullahi ibn abbas saboda annabi ya masa addu'a bayan sai tafsirin sauran sahabbai shahararru wajen riwaya bayan sai tafsirin sahabbai kowane sahabi bayan nan sai tafsirin ar-rasikhuna fil ilmi tabi'an nan wanda suka zama kogin ilimin addini daga nan har a dawo siyaqul kalami inda inda lirabi yake gaskata magana inda luga take gaskata magana inda luga da nahau a koma har ya zama hawa goma sha biyu to ni ni ina kokarin in fassara qur'ani da qur'ani ne da yake na haddace alhamdulillah ba sunna bane ka zagi wanda ya fi ka sanin qur'ani bid'a ne annabi ya kore ka daga fadarsa ba sunna ne ba ka zagi musulmi wanda fi ka shekaru bid'a ne annabi ya kore ka daga fadarsa ba sunna ne ka zagi wanda ya fi ka ba saboda haka annabi ya ce man lam yuqir kabirana wa lam yarham sadirana wa lam yari li alimina haqqan fa laysa minna wamma in kanu kazino balin amma fa in ya fada cikin masu ƙaryata annabawa ko masu ƙaryata wali addalina wanda ba sa kan hanya ka san dariƙa hanya kenan ko an san inda mun san inda muka fito mun san inda muke mun san inda za muna kan hanya wanda bai samu hanya ba shine addalu amma in kanu kazino balin amma in kana cikin masu ƙaryatawa batattu din nan wanda wal mursala take ce maka wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun yawma idhil lil mukazzibin duk qur'ani ba wailun yawma idhil lil musaddiqin duk qur'ani ba wailun yawma idhil lil musaddiqina azaba ta tabbata ga masu gaskatawa a masu karyatawa dai masu karyata annabawa kafirai da masu karyata waliyai munkirai su da al mukazzibun ad-dallun wannan kam fa nuzulun min hamim wa tawliyatu jahim za a bashi kayan sauka shi ma ba za a bashi haka ba amma ba ruwan tafashashen ruwa za a kawo mashi ne kayan sauka na farko din min hamim wa tazliyatu jahim kuwa kona shi da wuta shine kayan saukansa domin dama su masu mutuwan su bi ne kadai da wanda ya mutu ya huta da wanda ya mutu aka huta wanda ya mutu ya huta din shine wanda mala'iku za su zo su yi masa albishir din nan wanda muka karanta da su wanda ya mutu aka huta kuma ba kyau Allah ya ce annabi baya son annabi ya ga irin mutan wa'ancan mutane walau tarayiz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basidu aydu akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما أدري معكم شفعاءكم الذي زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تغطى بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون lokacin da mujirimi mugun mutum wato in qur'ani ya ce mujirimi to yana daukan kafiri yana daukan kaninsa kafiri shine babban mujirimi kaninsa kuma wanda yake aikata miyagun ayyuka yake karyata an waliyai ba annaba ba da tunda bai zama kafiri ba in ya ce zalim akwai babba akwai karami inna shirka da zulmun azim to idan mugaye mugu miyagun mutane sun zo mutuwa ba kyau in ji Allah izi zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da suka zo magagi mutuwa wal malaikatu basidu aydihim malaiku sun shaɗa mara ba irin waɗancan ba masu fitowa a cikin surar ɗayan adam kyawa wannan za su zo zabaniyawa ne masu ban tsoro kamar yadda ka san soja dai in za su fito yaƙi ba haka suke ba in za su je ɗaurin aure ba haka suke amma kuma su ne to sai su ba da tsoro su yau ka kaɗe za ka mutu yau ka kaɗe za ka mutu duk abin da ke cewa ƙarya ne sai ka gashi da idonka ba su yi aksi jiwon fa za ku fito da ranka ko kuma amfani da ƙarfin fudda shi a yau ti zauna azabal huni yau za a saka maka da muguwar azaba ta wulakanci bima kuntum taqulu Allah ya ghayra al saboda ƙarya da kewa Allah wa kuntum an ayati tastakbiruna in kuma an gaya maka ayoyin Allah sai kai girman kai ka ƙaryata annabawa ka ƙaryata khalifofin annabawa waliyai kana kaita su wargar jitu muna furade kama kalin naku awar marra yau dai gashi ka dawo mini kai kadai yadda na jefo ka duniya kai kadan a wurin uwarka in ba ku tagwaye ne ba gashi yau ma ka dawo zaka shiga kabari yanzu yanzu nan kama kalin naku wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum duk abin da na baka yake rudin ka yau ka bashi a baya in kai mai mulki ne da sojoji yan sanda yau ba ko daya ba security in kai mai mai kudi ne mai mai masu gadi masu bangas ba ko ɗaya yau in kai malami ne mai gaddawa ba ko ɗaya yau in kai wani mutum ne mai mai masu hayaki masu yin komai ko kuma irin masu kasan force in ya sa ofisansa cikin mota ya bugi motar ya rufe sai haka ya sa hannunsa a wajen kunnensa ya tsara ce ka zauna lafiya ba wanda ya sai taba ka sai wanda ya sare wuyana to kome gare ka yau ka bar shi ka bar shi ka dawo kai kadai haka za a gaya wa faji Allah kiyaye ya kamata mutane wadalla an kuma kuntum tazu yau ƙaryan ku duk ta kare إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم inna hadha lahu haqqul yaqin wannan magana afa bi hada afa bi hadha alhadith antum mudhinuna dinnan innahu laqur'anun karimun dinnan fi kitabin maknunin inna hadha wannan bayani na wannan alqur'ani lahu shine haqqul yaqin wato gaskiya tabbatacciya yanke wato yaqin ah, idan abubuwa sun kai guda biyu haka ba wanda yafi wani shakku ake kiransu ba wanda yafi wani haka ne ba haka bane ai, haka ne ba haka bane to shakka kenan idan wani ya wuce wani to wanda ya zarce din ana kiransa zannu karamin kuma ana kiransa wahamu da an cire dan karamin nan sai ya zama yaqin yaqin na tabbata to yau kam wannan magana da aka faɗa i- shi ta ce magana na tabbata ko ka yadda ko baka yadda ba ita ce gaskiya innahul haq wannan abin da alkur'ani ke faɗa shine ainihin gaskiya wanda ya yadda ma haka ne wanda bai yadda ma haka ne zai gani in ya mutu in bai yadda ma in ya je lahira zai gani zai ga gaskiya ce tabbatacciya fasabbi ya rasulullah fasabbi bismi rabbikal azim kai wa Allah tasbihi subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar kai wa Allah tasbihi fasabbi kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka alazim mai girma anan ismullah azam guda biyu ne akwai na zahiri akwai na baɗini na zahiri din shine Allahu kaga tun da aka fito tun daga iktarabat tistatu tun daga cikin wannan da aka ce wasjudu lillahi wa abudu ba a ƙara samun lillahi ko Allah ko Allah ba a cikin waɗannan ayoyi wajen ɗari biyu da talatin da ɗaya sura mai aya hamsin da biyar da sura mai aya saba'in da bakwai da sura mai aya tis'in da tara duk babu Allahu a ciki to yanzu za a shiga za a shiga za a shiga Allahu din fasabbi bi rabbikal azim to sabbaha lillahi sabbaha lillahi to za a yi tasbihi da sunan Allah mai girma Allahu din ismul azam kenan na zahiri wanda kowa ya san shi wani wuri kuwa yakan ambato wani abu wanda yake fasabbi bihamdi rabbika kuma ka sani in ka sani
سورة الحديد مدنية وهي ثمان وعشرون آية masu karban dariƙar tijaniya tijaniya Allah yana son a yi mu bai ce dole ba yana ce na lahi tawabina Ah, wasu kudin barabbika bukuratan wasilan yana cewa wasu kullum kasirar lalakun tujan ku yi zigi da yawa ku zama babban rabo bai ce dole bai ce fa man sha atta kaza ila rabbi sabila wasu kudin barabbika tabattal yayi tafsila in kun shiga ba fita ba hadawa da wata dariƙa ba ziyara wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa za ku kula da sallah ku yi ta cikin jama'a in kun samu za ku girma iyaye za ku yi musu biyayya za ku yi jam'in waziwa da jam'in zikirin juma'a babu shan taba za ku ƙara tsoron Allah don ku samu bin umarninsa ku nisanci abubuwan da ya hana za ku iya na ba ku shoti na ba ka tsari ka shoti jari ka je ka karba na ba ka tsari ka shoti jari ka je ka karba wazabbi ya rasulullah kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma sabbaha lillahi
سورة الحديد مدنية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم suratu suratul hadidi madaniyatun wa ya samanin wa ishiruna aya surar da zamu shiga din nan surar madina ce ko da yake akwai ayoyin makka a cikinta amma surar madina ce Ah, tana da manzo Allah yana madina aka saukar da ita sai dai ayoyin makkan da aka sa a cikinta Ah, tana da ayo 28 tana sumawa da haka bismillahir rahmanir rahim an kira annabi ya- ya shugabanci masu masu yin tasbihi domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yanayi wa Allah tasbihi kullun qad alima salatahu wa tasbihahu komi yana bautawa Allah ya san irin sallar da aka dora masa yana yi ya san irin tasbihin da aka dora masa yana yi amma ba takli babu taklifi akan akan mutum da aljan sune ayyuwar sakarari da muka karanto a cikin surar da muka wuto su ne za su yi aiki a ba su lada a ba su aljanna su bata a yi musu azaba amma sauran abubuwa duka kullum ma ba sa iya sabon ma don ba su da takalifi a kansu ubangiji na kiran yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya masa fasabbi yusni rabbikal azimi din nan yana ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi ma fis samawati duk abin da yake sammai gaba daya da al'arshi da hujubai da duk abin da aka sani da wanda ba a sani da wanda aka taba ji da wanda ba a taba ji ba da abin da yake cikin aljanna da wanda yake cikin ko ina cikin sammai walar da abin da yake ƙasa wanda yake ƙasa na dukkan komi da komi da yake ƙasa sabbaha lillahi ya yi tasbihi wa Allah kuma yana yi yusabbihu lillahi yana yi ma fi samawati wal ardh wahuwa shi Allah shine al'azizu mabuwayi mai azabtar da kafirai domin wa inna rabbaka lahuwal azizun rahim azizu ya halakar da kafirai rahimu ya ji kan muminai alhakimu gwani wanda ya shimfiɗa shari'a akan mutane da aljannu
له
shehunmu halifan shehu tijjani da rillar ta'ala an a shekar min bauchi bayan gaisuwa tare da fatan alhairi mai yawa zuwa gare ka a kan makallahu kuma wannan tambaya tambaya ke a kan cewa abubuwan ne ba su da dadi kan wai wani ya zazzage mu ne akan salatin fatihi To.
cewa in muka karanta ba mu da azumi ba mu da sallah mata mu ta saku da sauransu eh kuma wai wani ya karanta eh wai ya ji a rediyo rediyo ne wani rediyo nagarta eh a rediyo nagarta a rediyo na wani ya ce in duk wanda ya karanta salatul fati azumi azumin ya karye bayar da in ji rediyo nagarta Eh.
azumin sa ya karye ya kare ba ta matar ta saku To? to kuma a ya ce wa Muhammadu Bakari annabi ne duk da shi da to wannan ai ba maganganun da ya kamata a yi ba ne bar waɗannan irin maganganu misalin mu fa mu mun san inda muka fito akan hanya muke ɗariƙa mun san inda muke mun san inda za mu don karnuka sun tsaya bakin hanya su ne mana haushi sai mu tsaya akan ɗariƙa mu muke karnuka don sun tsaya bakin hanya suna yi mana hanyi- haushi wucewa za mu yi ba za mu tsaya ba
amin amin amin ai malaminsa ma ya karanta salatul fati kenan ya mutu aurensa ya mutu malamin su ya karanta salatul fati bai yadda da ita ba ma ya karanta ta amma ya ce duk wanda ya karanta ko to shi kenan ibrahim arab ya karanta wazifa ya karanta salatul fati da yawa kwarai kwarai to karfa lawo ni ne nake sayar da kaya amma ina ba ma'aikata bashi ba sa biya na kudin sai wata ya kare kuma lokacin ma in watan ya kare ba za su biya ni ba sai zan hada shi har ya kai wata uku to idan zan fidda zakka zan hada shi da nasu ne gaba ɗaya ko kuwa ya zan yi zakka a ka'idar mazhabar malikiya shekara shekara in shekara ta yi fut- watan da ka sani kake fidda zakka sai ka tattara duk abin da yake mallakanka wanda yake hannunka da wanda yake banki da wanda yake hannun mutane wanda za ka iya karbowa duk suka fitar mu zakka wanda kuma ya saura cikin bashi sai ran da bashin ya zo ne za ka fitar masa da zakka abubuwan da ka ajiye na sayarwa kuma kimansu ka san kimansu ka yi kimansu ka fitar musu da zakka alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da walanmu da walan malamanmu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah muna kira wannan sabon addini da yazo wanda bai kai shekara ta addini don Allah kar ya raba mu don Allah a jefar da shi a dawo cikin musulunci wanda aka saba da shi a daina kafirta juna a daina kafirta mahaddata a daina zagin waliyai abinda addinin da bai kai shekara 30 ma har yanzu an yi- har zuwa da shirye-shiryen sa sake masa sabon constitution Allah jefar da ƙarya a dawo kan gaskiya Allah ya saka mata da alheri za mata addu'a Allah ya biya bukatunta Allah ya sa mu ga annabi Allah ya ji gamma da jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya ji gamma musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kiyaye mana kasar mai samu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah ya tabbaki musulunci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام